أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تهشرون وبنجد يا كرم إناتي يا أيها الذين آمنوا يا قوموا مني wannan irin kira kullum a cikin suran madina ake mana ita da ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to sai ka sa kunne ka ji me ake me ake gaya maka kai musulmi da kai ake ba da mutane gaba daya ba ba ya ayyuhan nasu aka ce ba irin na makka ya yi wallazi na amanu ya kuma munai wannan kira ya zo wajen sau 89 a ƙur'ani ya yi wallazi na amanu ya kuma munai wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuka amsa kiran aminu billahi wa rasulihi idza tanajetum in kuna ganawa fala tatanajaw bil ismi wal udwani ma sayyidin rasuli kada ku gana irin ganawa na zunubi wato na ba da labarin ƙarya ko na aibata wani ko na raɗan wani ko na musgunawa wani kada ku yi haka idan sanajatun falata sanajo bil ismi wal udwani kada ku yi raɗa wanda yake na zunubi ko na ƙetare iyaka wa masu yatin rasuli ko ko wata irin ganawa ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tanajaw bil birri wat taqwa amma in za ku gana ku gana irin ganawa wanda za ta kawo hanyar alheri kamar yadda aya sutun nisa take cewa la khayra fi kaseerin min najihum illa man amara bi sadaqatin wa ma'rufin islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nuti ajran 'azima ubangiji yana cewa babu alheri cikin yawan ganawa jimana jimana a koma waje da jimana jimana a koma waje da sai dai masu ganawa akan man amara bisa da katin ko ka sa abin da wani yake ciki don Allah ka taimake shi yana cikin wani hali mai wuya don Allah ka ko ka abin da wani suke ciki ka taimake su ku gana akan umurni da sadaka bisa daga nau ma'arufin ko aikata aikin alheri a islahin bainan nasi ko a gana a sulhunta tsakanin mutane da mutane to wannan shine gana wanda ake so idza tunajitum fala tanajaw bil ismi wal udwani wa tanajaw bil birri wat taqwa ku gana akan abin da yake na aikin alheri ne na aiki na tsoron Allah wattaqullaha allazi ilayhi tusharun ku ji tsoron Allah ɗin nan fa ku ji tsoron Allah Allah zai tusharu na ilaihi wanda za a tara ku a lahira zuwa gari shi ɗin nan
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا
وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجو من الشيطان ليوزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجو يوان تنغانا وانا من الشيطان لك الشيطان ني دون أحد متاني فانا جمنا جمنا جمنا أكوما وجدته إن وانا yawan gana wannan yakan ba musulmi tsoro wai waɗannan da suka kira juna suna suna gana na menene sabon labari aka samu kasan mutane sun tafi yaƙi yaƙi ne ya karye ya aka yi ne ko kafirai ne suka shirya mana wani abu menene ne to sai mutane su rika damuwa in ana yin haka inna wan najmi min ash-shaytani yuzina allazina amanu don ya bata zuciyar mutane mu'minai wa laysa bi darrihim shay'an mutane musulmi kar su damu wannan irin ganawan da shaidan yake sa mutane suna ganawa wa laysa bi darrihim shay'an ba zai cuce ba zai cuce su da komai ba illa bi idnillah sai dai da yardan Allah sai da nufin Allah abin da ya kamata ko ya wajaba wa ala Allah fa la tawakkalu mu'minun mu'minai da cikin kowane sha'anin su su dogara da Allah
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
akan maganan ganawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum uku su tashi su bar mutum ɗaya su za su gana Abdullahi ibn Umar in an masa haka idan su biyu ne wani an su uku ne suke zaune wani ce a cikin biyun nan wani ce ina so ya gana da shi sai ya yi kawan bai giwa sai ya ga wani ya shigo sai ya haɗa wani da wanda zai sauran su kuɗin da aka tamun nan ina wanda ke son ganawa da ni su tashi su gana la ya tanaja salasatun ghairu wahidin wato kar mutum biyu suna zaune su uku su ɗebi kansu biyu su bar mutum ɗaya don ransa zai ɓaci kuma ba wai mutum bi mutum uku kadai ne aka hana ba ko mutum biyar ne amma za su tashi su biyar din nan su bar mutum ɗaya to an hana sai dai a nemo waɗansu a haɗa da mutum ɗayan nan su ma a bar su tare ko da mutum goma ne za su je su gana su bar mutum ɗaya sai dai in wani aiki ne ya haɗa su dama shi wannan ya san baya cikin aikin ko wata kwamiti ce ta haɗa su wannan ya san baya ciki amma jama'a ne suna zaune a ware mutum daya tafi a bashi to musulunci ya hana wannan abin da ake kiyayewa cikin wannan kuwa kada ran musulmi ya ɓaci duk abin da zai ɓata ran musulmi musulunci baya son haka saboda haka ne aka hana yin wannan ya yi wallazi na amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahi Allahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير kuma haka ne idan mutane uku din nan suna da wani bakin da su biyu suke ji ɗaya baya ji suna zaune tare da shi su juya baki su yi ta magana su biyu wannan baya jin baki su riga ko sun san shi to shi ma kamar haka din ne dole ne su dawo cikin bakin da yake haɗa kowa da kowa su yi magana da shi tare ubangiji yana kira ya ce ya yi wallazina amanu ya ku munai idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu idza aka ke muku ku ku yalwata wajen zama ku yalwata ku yalwata wajen zama fafsahu to ku yalwata din wadan manzo Allah yana ba daraja wa mutanen Badar mutanen Badar muhajirin da lansar annabi yana ba su wani girma fiye da na sauran dukkan sahabbai to sai mutanen badar wato manyansu kamar su ثابت بن قيس بن شماس da waɗansu kaman su uku ko su hudu suka zo sun fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsaye to an rasa wurin zama suna tsaye an rasa wurin zama suna kallon manzon Allah manzon Allah yana kallon su mutane ku kowa ya dage ya rike wurin sa ba wanda ya tashi musu sai da annabi ya nuna ci kai wani tashi ko ma haka kai wani tashi ko ma haka kai wani tashi ko bismillah ku shigo ku shigo ku shigo ya kira manya to ana yin haka kuma haka mutum ba zai zutar da mutum yana zaune ce tashi ya tashi don ya zauna a wurin ba wannan ma an hana sai da in mai mazaunin ne ce bismillah ya tashi ya baka wuri to wannan an yarda ha kuma manyan mutane a sukan aika a ran juma'a a tura wani ya je ya zauna musu a wurin zaman su idan sun zo sai mutumin da aka aika ya kama musu wuri dinnan sai ya tashi ya ba su wuri wannan ma duka an yarda amma mutum ya ga mutum yana zo da ce tashi ko ku a tada mutum ba wani gaira ba zai sai dai idan mutum yana da wata daraja wanda ake girma shi da ita kamar yadda manzon Allah ya yi din nan domin mutum mai daraja idan ya zo ko ibada ko wani wuri sai ya ga kamar an wulakanta shi to har ya tashi hankalinsa ba zai kwanta a jikinsa ba cewa shi an wulakanta shi saboda haka sai a bashi girma don hankalinsa ya zauna a jikinsa ya ji menene ake faɗa ya ayyuhallazina amanu ya ku muminai idza qila lakum tafassahu in aka ce muku ku yalwata ku yalwata fil majlis a wurin zama ko zaman karatu ko zaman jiran liman ko zaman zikiri ko zaman wani zama dai wanda yake ya kama to in aka ce ku buɗa ku buɗa ku buɗa to ku yalwata yafsahillahu lakum duk wanda yalwata Allah zai yalwata masa duk wanda aka ce masa ya yalwata to Allah zai yalwata masa yalwata wannan ko cikin Allah ya yalwata masa cikin arzikinsa ko cikin zuciyarsa ya ji zuciyarsa da yalwa ko yalwata masa cikin dukkan dai sha'aninsa yafsir Allah lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'u Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat idan kuma shugabanni sun ce tashi to ka tashi saboda akwai wani abun da yasa suka ce ka tashi din kar ka bata rai kamar yadda in kai sallama gidan mutum yace koma kar ranka ya baci ya sa abin da yasa ce ka koma din to haka kuma in manya suka ce wani tashi to ka tashi kar ka bata rai akwai wani abun da suke so su yi a wurin wanda yake na maslahan jama'a ne gaba daya wa zaqila kun shuzu fan shuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin idan kuna yin haka in an ce ku daga za ku daga to Allah zai ɗaukaka darajar muminai musamman muminai masu ilimi yarfa'illahu allazina amanu minkum ubangiji zai ɗaukaka darajar muminai daga cikin ku wallazina utul ilma da waɗanda suke Allah ya riga ya sani Allah zai ba su ɗaukakan daraja
آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم rika tijani an shiga ba a fita ba haɗa da wata ɗariƙa ba ziyarar wani ya sai wanda suke cikin ɗariƙa ziyara bara ce sai wanda ba da gata yake zuwa bara za ka kula da sallah kai ta cikin jama'a in ka samu za ka girma iyayen ka kai musu biyayya za ka jantsin wazifa jantsin zikirin jama'a in akwai jan wa wurin da kake ko ba a canta ba kuma za ka ƙara tsoron Allah saboda ka samu damar bin umarninsa da nisanta abubuwan da ya hana za ka iya na baka ɗariƙa shi wata jami'a ka je ka tambaya koya maka lazimi da wazifa da zikirin jama'a يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجيكم صدقة ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم mutane sun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ina son gana da kai wani ya zo shi ma wani ya zo shi ma wani ya zo shi ya zama kamar abin neman girma sai Allah ya ce kai nan gaba duk wanda zai gana da annabi sai ya gabatar da wata sadaka duk wanda zai gana da annabi sai ya gabatar da waɗansu kuɗi na sadaka tun da yake shi ba a karɓar sadaka waɗansu za a baiwa
sai na ali sai ya je ya samo dinari ya yi canjin dinarin ya zo ya gana da manzon Allah ya bashi waɗansu daga ciki ya sake ganawa da shi ya bashi waɗansu daga ciki har canjin ya ƙare to da canjin ya ƙare daga nan sai aka ga abin ya yi wa musulmi nauyi kullum za a gana da manzon Allah sai an biya kuɗi sai Allah ce shi kenan daga yau na ɗauke wannan hukunci kenan Ali ce abin mamaki duk duniya wannan ayar da ta sauka ni kaɗai ne na yi aiki da ita ba wanda ya riga ni bayana ko ba wanda ya aiki da sai ni ya ayyuhal ladina amanu ya kuma min idza najaytumur rasula in kuka gana in dai za ku gana da manzon Allah in in za ku gana da shi faqaddimu baina yaday najwaykum sadaqa ku gabatar da sadaka kamun ku gana da shi zalika khairul lakum yin haka yafi muku alheri wa abharu yafi tsarkaka zalika khairul lakum wa abharu fa in lam tajidu in ko ku samu kuɗi ba fa inna Allah zani Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne shikenan an dauke hukuncin kenan
أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجيكم صدقة فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أشفقتم ko kun ji tsoro ko ya yi muku nauyi an tuƙaddimu bai na yare na je kun sadaka duk lokacin da za ku gara da manzo Allah sai kun biya kuɗi sadaka ya yi muku nauyi ne kun ji tsoron yin haka ne fa in lam taf'alu in ba ku samu damar yin haka ba wa taballahu alaikum Allah ya muku gafara tun daga tun lokacin da aka ce wallahu ghafurur rahim ku dai wa aqimus salata wa atuz zakata ku kula da sallah ku tsai da zakka ku kula da sallah ku tsai da zakka wa adi'u Allah wa rasulahu ku yi biyayya wa ku yi biyayya ku bi umurnin Allah wa rasulahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku fada cikin waɗancan mutane innal ladina hadduna Allah wa rasulahu kubitu kar ku fada cikin mutane da suke saba wa Allah suke saba manzon Allah aka rubuta musu halaka ku da aqimu salata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa adi'u Allah wa rasulahu ku bi umurnin Allah ku bi umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adi'u Allah wa rasula wallahu khabirun bima ta'malun ubangiji yana sai da abin da kuke aikata
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يا رسول الله يا يا كذا mutanen nan tawallau qauman ghadiba Allahu alaihi wanda suka hada zumunta suka yi walati soyayya da mutanen da Allah yake fishi da su ta duk musulmin da yake walati yake soyayya jibintar mutumin da Allah yake fishi da shi abinda zai faru nan gaba za a ji shi ba kyau alam tara ila allazina تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم tunda suka zama sun yi abokantaka da jibintar mutanen da Allah ke fishi da su to yau kam ba za mu lissafa su cikin ku ba muminan kirki ko ba za mu lissafa cikin waɗancan kafirai ba tunda suna sallah saboda haka su ba anan ba su ba anan ba muzabzabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa suna kaiwa da kawowa tsakanin musulunci da kafirci duk mutumin da ya jibinci kafiri ya mai da shi shine abin jibinta shine abin soyayya shine abin girmama yana musulmi to yana tsakanin musulunci ne da kafirci in ji Allah muzabzabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa shi ba cikin musulmi shi ko ba cikin kafirai saboda jibintan waɗanda Allah yake fishi da su تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويهلفون على الكذب كما سوي قرية سوران سوي قرية يا أكي سوران سوي قرية كي أبن الناك فا mu ba yanzu ba mu yadda da kai ba ka zama munafiki ce wallahi tallahi ba haka bane wallahi tallahi ba haka bane wallahi tallahi ba haka bane su rantsuwa kan ƙarya hum ya alamuna sun san kuma ƙarya suke sun fi son kafiran akan musulmin
أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون masu waɗannan waɗannan mutane masu wannan irin hali su sani a addallahu lahum azaban shadidan Allah ya tanada musu azaba mai tsanani innan su wannan mutane ma kanu ya amaluna wannan abin da suke yi na jibintan kafirai a bar muminai sa'a abin da suka aikata ya yi muni ubangiji ya ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min lafi shay'in illa an tattago ni taƙaitar duk mutanen da suke Allah ce na hana mutum ya jibinci kafirai ya bar mumune ƴan uwansa wa man yaf'al zalika duk wanda ya jibinci kafirai ya mai da komi nasa kafirai yake so kafirai yake taimakawa ba ruwansa da musulmi ƴan uwansa to fa laysa min lafi shay'in Allah ce da jefar da shi shi ba kowa bane a wurina a wani wuri yana cewa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء كركم ميد مكيين مكيينك أبن جبنتا كجبنت مكيين الله مكيينك كبر مسلمي مسوين الله مسوينك duk wanda ya haka Allah ce ya tanada masa azaban shadidan azaba mai tsanani in ya je lahira fa innan waɗannan mutane ma kanu ya amaruna abinda suke aikatawa dinnan sa'a yayi muni
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ولهم عذاب مهين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ولهم عذاب مهين me yasa suke rantsuwa dinnan wato sun mai da wannan rantsuwa ita ce kariyarsu wanda za ta kare su su rantse wallahi tallahi ba haka bane wallahi tallahi ba haka bane wallahi tallahi ba haka bane a to ai kun zaɓi kafirai kun mai da su su ne wani abu kun ƙi musulmi kun jefar da su wato ka mai da duniya ta fi maka lahirarka duniya ta fi maka addinin ka ce wallahi ba haka bane harka ce kawai irin ta rayuwa wallahi ba haka bane suna kare kansu da rantsuwa ittakazu sun maida aimanan wannan nasu junnatan kariya wanda za ta kare su fasaddu an sabilillah tunda suka yi haka sun tsare hanyar Allah tunda sun taimaki kafirai akan musulmi sun tsare hanyar Allah kenan sun hana ta gudana da an taimaki musulmin ne to an bude hanyar Allah tana gudana amma an taimaki kafirai sun danne musulmi kaga an tsare hanyar Allah kenan saboda haka Allah ce ya tare da musu azaba mai tsanani amma a lahira ita ga zuwa wani shirin ta masar don sabila wani azabun muhinun akwai wata azaba mai wani irin wulakanci tana jiran su a lahira masu yin haka mutane su ji tsoron Allah wajen taimakon kafurai a danne musulmi a taimaki kafirci a danne musulunci to za a gamu da Allah me mutum zai yi a duniya musamman in Allah ya baka lafiya ya baka sarauta ka taɓa yi ya baka kuɗin har yanzu kana da su me kake nema ko har za ka taimaki kafiri don ya danne musulmi ko ka taimaki kafirci don ya ɗaukaka akan musulunci mai kake nema lahira ce a gabanka duniya kusan ka kusan ba ta baya watakila to saboda haka ana mana faɗa a nan kada mutum ya yadda ya taimaki kafirci akan musulunci kar yadda ya taimaki kafiri ya danne musulmi duk wanda ya haka Allah ya ce zai masa azaba mai tsanani zai masa kuma azaban wulakanci qur'ani muke karantawa لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun har yanzu da mutanen nan wanda suke zaben kafirai su taimaka musu su karfafe su don a danne musulmi a danne musulunci da su ake yi ubangiji ce in sun je lahira azaba mai tsananin nan da zan yi musu ko ku azaban wulakancin nan wanda zan musu to lan tughni anhum awwalun wala auladuhum ba yadda za a yi su ba da waɗansu kuɗi don su fanshi kansu ba yadda za a yi su kawo waɗansu ƴaƴansu daga ƴaƴanmu da Allah dube su a sake mu ba za su wadatar da su ba innal ladina kabaru duk mutumin da Allah ya kama shi ce zai masa azaba a lahira to da zai kawo duniyar nan cike da zinariya yace ya fanshi kansa ba za a bashi ba kuma in kafiri ne ko da ya kama kafar annabi nuhu ce shi ɗansa ne sunansa kan'an Allah zai kori wannan magana kori ɗan ce inna laysa min laysa min alika ba ruwanka da wannan rabu da shi kafiri ne ba ɗanka bane to mutane idan babban mutum ya shiga wani damuwa yana da dukiya yana da manyan ƴaƴa yanzu nan zai fita dukiyan nan za a nemo lauyoyi manyan ƴaƴansa nan za su rika shiga suna fita suna sai sun gyara takardu an canja komai da komai a sake shi to a lahira ba haka bane komi ƴaƴanka komi dukiyarka in Allah ya kama ka da laifinka na duniya to wannan dukiya ba za ta cece ka ba waɗannan ƴaƴa naka ba za su cece ka da komai ba lan tuguni anhu awwaluhum wala auladu min la shay'an ba za su amfane shi da komai ba ulaika waɗannan irin mutane masu wannan irin hali ashabun neri ma'abuta shiga wuta ne kun fiya khaliduna za su dawoma a cikin wutar idan sun fifita musuluncin a zuciyarsu akan ka in sun fifita kafircin a zuciyarsu har zuciyarsu akan musulunci to in sun shiga wutar ba za su dawo ba sai da in suna kulle da imani suna kulle da musuluncin suna cewa Allah wannan abin da muke ya zama mana larura ne abin da muke ya zama Allah ce larura duniya ba ta da faɗi ne in ƙasan ku ta maka rashin daɗi ba ka koma wata ƙasa larura me to in in wannan ne mutum ya Allah yana kallon zuciyarsa yana ganin abin da yake yin nan ba shi da kyau wani abu ne na larura yasa yake yin sa zai je wutar amma zai fito amma in dai yana yi ne gaba gadi yana ganin abin da yake yin nan mai kyau ne ai sha'anin duniya ne a danne su a danne su a kakkashe waɗannan a kakkashe in kana da imani wanda in ka je ka kone bayan nan imanin ka ya fito da kai saboda fa man yamal misqala zarratin khairan yarahu man yamal zarratin sharran yarahu Allah kiyaye mu mutane su kare kansu tun daga duniya wallahi su kare kansu daga duniya يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون يوم يبعثهم الله جميعا ويهلفون له كما يهلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون إن أنت أشيس على هرة ranar tashin kiyama ga su ga kafiran da suka taimakawa suna tare wannan kafirai wannan musulmi amma suna tare sai a tambaye su me yasa aka yi haka sai su rantse wa Allah a lahiran ma kamar yadda suke rantse masa a duniya wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi rabbina ma kunna mushrik wallahi Allah mu waɗannan abokanmu ne na duniya amma mu ba kafirai bane abokanmu ne na duniya wallahi mu ba kafirai bane abokanmu ne dai na duniya amma wallahi mu ba kafirai bane wallahi rabbina ma kunna mushrikin unzur kayfa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun fa yalifuna lahu su rantse wa Allah kama yahlifuna lakum kawai yadda suke rantse muku a nan duniya suna kare kansu a lahiran ban an tashi haka za su rantse wa Allah wa yasibuna annahum ala shay'in suna tsammanin su wani abu ne a lahiran ma Allah ya riga ce tun daga ya jefa da su wa laysa min lafi shay'in ala yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya min dunil mu'min wa man yaf'al dhalika fa laysa min lafi shay'in duk wanda ya haka shi ba komai bane a wurin Allah Allah ya jefar da shi yana sallah din amma Allah ya jefar da shi saboda taimakawa kafirci ya danne musulunci ko taimakawa kafirci ya karya musulunci ko taimakawa kafiri ya karya musulmi to in an je zai gane shi ba kowa bane a wurin Allah yamma asbullah jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsibuna annahum ala shay suna tsammanin su wani abu ne a wurin Allah saboda suna da girma a duniya in sun je lahira ma suna tsammanin su wani abu ne a wurin Allah ala innahu kadhibun a haka yake a wurin Allah dai su makaryata ne kuma za a kai su gidan makaryata wailun yau mai izin lilmukazzibina suna zo su karba za a karba daga tijaniya tijaniya za a karba saboda ibada wa Allah istighfari ne Allah ne umarni da shi salatin annabi ne Allah ne umarni da shi da la ilaha illallah amma bai dole bai bai ci ayi dole ba ya ce man sha'a ta kazi rabbi sabila idan kun shiga ya zama dole akan ku saboda wal yufunu zuran saboda aufu bil ahdi cika alƙawari in kun shiga ba za ku bari ba ba za ku hada da wata ɗariƙa ba ɗariƙun wali ɗari uku da goma sha uku ne tijjani ɗaya daga cikinsu in mutu ya shiga tijjani ba zai shiga kowace haɗa ba kuma za a ba a ziyara wasu wali sai wanda cikin tijjani a ziyara kamar bara ce da muke faɗa kullum wanda baya da gata ne yake zuwa bara za a kula da sallah rinka ta cikin jama'a saboda tijjani an ce kar a ba kowa sai musulmi wanda ba san inda yake sallah ba a san wani iri ne ba saboda haka ake tsananta wajen sallah cikin jama'a in baka samu jama'a baka yi kai kadai sannan kuma girmama iyaye da musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin jima'i akwai yan uwa ko ba a shanta ba sannan kuma za a sa tsoron Allah a zuciya saboda a samu damar bin umarninsa a nisan abubuwan da ya hana za ku iya to na baka dari ga shaidu jani kace alhamdulillah na baka dari ga shaidu jani kace ka karba kace mu ji a koya muku استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وتوتون دا سكا زما هكا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء su ba a nan ba su ba a nan ba sai aka ɗauke su munafukai su ko munafukai wala yazkurun Allah illa qalilan ba sa zikirin Allah su munafukai ba sa zikirin Allah sai ya zama dole su yi kaɗan ko suna sallah kaji sun ce Allahu akbar ko ko sun gabin zoce la ilaha illallah ba sa zikiri sai da wahala wala yazkurun la illa qalila to saboda haka nan aka ce istawa zalimu shaytanu fa an sayu zikrallah shaytan ne ya mallaki zuciyarsu ya raba su da zikirin Allah istawa zalimu shaytanu fa an sayu zikrallah shaytan ne ya mallake zuciyarsu da hankalinsu ya mantar da su zikirin Allah ulaika hizbu shaytani wanda aka mantar da shi zikirin Allah ya fita cikin hizbullahi ya koma cikin hizbu shaitani domin Allah ce ya yi wani namun zikirun la zikiran kasiran wa sabbi bukuratan wa asilan kuma shi zikirin Allah cikin dukkan ibadu babu kamar zikirin Allah domin nan da zaka zo ka shiga musulunci sai ka kawo shi da farko sannan a karbe ka a rubuta ka cikin littafi sai ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ran da dan da zaka mutu hankalin mutane ba zai kwanta ba sai sun ji lokacin da zaka mutu kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah nan suka san inda ka koma amma in baka faɗa ba har ka mutu hankalin mutane a tashe ki ba san inda zaka koma ba kuma si Allah ya yi wa sallah lissafi ya yi mata lokaci ya yi mata sharadi yayi wa zakka lissafi yayi mata lokaci yayi mata sharadi haka azumi yayi masa lokaci yayi masa lissafi yayi masa sharadi hajji haka amma zikirin Allah Allah ce ya ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran kaseera ku yi Allah zikiri zikiri mai yawa wazkurullah kaseeran la'allakum tuflihuna ku yi zikiri mai yawa don ku samu babban rabo in ji Allah manzo Allah kasuwa ke shiga ce qulu la ilaha illallah tuflihu qulu la ilaha illallah tuflihu in an ce kuma zikirin nan a yi shi kamar yadda Allah ya ce kamar yadda annabi ya ce ai yadda Allah ya ce yadda annabi ya ce haka ake yi Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Ije hakika akwai abun mamakin Allah in mutum ya dubi halittar sama da halittar ƙasa, hakika mutum zai zama mai hankali, masu hankali su ne Allah zine ya masu yin zikirin Allah kiyaman wa qu'udan wa ala ko suna tsaye ko suna zaune ko suna kwance suna zikirin Allah to sune ulul albabi Allah ya ambace su masu hankali kafirai kuma sun ce su mahaukata ne wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnunun kafirai sun ji kana zikirce hauka mahaukaci haukansa ya tashi Allah yana kiran masu zikiri ulul albabi kafirai suna kiran masu zikiri mahaukata wa idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna ayyinna la tariku alihatina li sha'irin majnun in an ce musu ku faɗi la ilaha illa allah sai kafirai ce mu faɗi la ilaha illa allah wato mu bar abin da yake gaban mu dodannin mu in dodannin kafirai ne in kuma dodannin datti ne mu bar abin da ya dame mu ta faɗin la ilaha illa allah kamar mahaukata to ai ta faɗin la ilaha illa allah manzo Allah nace qulu la ilaha illa ta yuqala majnun ku ta fadin la ilaha har a ce muku kuma hukata ne wato shi la ilaha illa shine babban abin da ya kamata musulmi ya rika wanda zai amfane shi yafi komi amfani yafi komi amfani har sahabbai suka ce har har jihadu fi sabila ce har jihadi da mutum zai je jihadi ina duka cikin kafirai har takobinsa ya karye ya zama guntu mai zikiri ya fi shi lada yace har har infaki har ba da kuɗi yace da za a samu mutum misali musamman hadisin ma'az bin jabal da mutum yana wannan da kuɗi a ɗakin zai yana fitarwa yana bayarwa wannan ko yana zikiri wannan yana fitarwa wannan yana bayarwa komai yawan kuɗin mai zikirin nan ya fi shi lada saboda haka jama'a a rike zikiri kuma kar ai ta suka ka cewa a rika yin sa yadda Allah ce yadda annabi ce ai yadda Allah ce annabi ce din haka ake yi zikiri akwai mai lissafi akwai mara lissafi akwai na ana yin sa a buye ana yin sa a bayyane ana yin sa a zaune ana yin sa a kunce ana yin sa a takara kulli halin zikiri a yi shi inji Allah saboda haka Allah yana cewa la takum min al-ghafilin kai ta zikiri kar ka zama cikin rafkanannu wanda ba sa zikiri wa za qul al-qur'anu fastami'u lahu musamman mu namu abinda muke yi duk da hujja muke yin sa alhamdulillah lazimin da muke yi safe da yamma istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari mu ajiye safe da yamma istighfari ɗari ya zo a cikin hadisi hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la yughanu ala ala qalbi fa astaghfirullah mi'ata marra nakan yi dubu dubu a zuciyata sai na astaghfirullah sau ɗari kaga hadisi ya faɗi istighfari ɗari kuma annabi ne wanda ba da laifi akwai salatin annabi ɗari a cikin hadisi annabi ya ce man salla alaihi salatin wahidatan sallallahu alaihi bi asharan man salla alaihi asharan sallallahu alaihi bi mi'atan man salla alaihi mi'atan sallallahu alaihi bi alfan man salla alaihi alfan zahabat katifu katifu ila babil janna duk wanda min salati daya Allah zai masa salati goma duk wanda min salati goma Allah zai masa salati ɗari duk wanda ya min salati ɗari Allah zai min salati dubu duk wanda ya min salati dubu za mu kafaɗan mu za ta gogi juna a shigan aljanna yace in kana so ka ganni da sauri a lahira to ka min salati da yawa a duniya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga akwai ɗaya akwai goma akwai ɗari akwai dubu ko in ka ce za ka yi masa ɗaya ya yi kaɗan in ka ce za ka yi masa goma ya yi kaɗan in ka yi alkawari za ka yi masa dubu wata ba za ka yi ba wanda ya saura kenan ɗari to sai ka ɗauki wannan ɗari ka haɗa da wancan ɗari na istighfari a cikin hadisi akwai inda manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallama man qala bi kulli yawmin la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu fi yawmin wa la kulli shay'in qadir ma ma ata adun bi misli ma ata bi illa adun amila misli amali aw zada duk wanda ya faɗi wannan kullun sau ɗari to ba wanda ya aikin nafila mai yawan lada kamar sa sai dai wanda ya irin nasa ko ya ƙara ya fi nasa akwai riwaya da take cewa la ilaha illallah makum man qala bi kulli yawmin la ilaha illallah mi'ata marratin ma ata adu mithli ma ata bi illa adu amil bi zawali aw zada kaga an samu istighfari 100 da hadisi inda aka samu zakka ko da raka da raka'o'i ko salatin annabi 100 la ilaha illallah 100 kuma waskuri ma rabbika bukuratan wa asila ka ajiye safe da yamma kamar yadda Allah ya ce haka kuma cikin hadisi muzalla yana cewa la an aquda ma qaumi yadhkurun Allah ta'ala ba'da salatil fajr ila tulu'i ash-shams ahabbu ilayya min ad-dunya ma fiha wa an aquda ma qaumi yadhkurun Allah ta'ala ba'da salatil asr ila ghurubi ash-shams ahabbu ilayya min ad-dunya ma fiha da an samu mutane muna zikiri tun daga sallan asubahi har fitowar rana ya fi mini mulkin duniya da dukiyar duniya wallahi in zauna da mutane masu zikiri bayan la'asar har zuwa faduwar rana ya mulkin duniya da dukiyar da ke cikin duniya kaga an samu lokaci a cikin qur'ani an samu lokaci a cikin hadisi an samu kuma adadin a cikin hadisi sannan yadda ake yin lazimi ya zo a qur'ani karara yana cewa za ku riyar qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an karanta qur'ani ku sa kunne su ji ku ji domin mai yin lazimi sai ya karanta fatiha to mai karatun qur'ani shi ma ji yake yi wa ansizu la'allakum turhamun waskur rabbaka ka ambaci Allah ubangijinka fi nafsika kai kadai tadarruan wa khifatan ka sa ladabi a fadan Allah ka sa tsoron Allah kana fadan Allah ne shi yasa muke yin lazimi sai mun yi alwala kuma ba ma magana saboda tadarruan wa khifatan ladabi a fadan Allah da sa tsoron Allah wa dunal jari min alqawli kar kuma ku bayyana muna bayyana lazimi ba ma yin jam'in sa ko saboda wazkur rabbaka fi nafsika kowa shi kadai yake yi kuma muna koyewa ko muna yin alwala ba ma yin magana saboda tadarruwan wa khifatan wa dunal jari min alqawli bil ghudwi wal asali ko mu rike shi safe da yamma wala takum min al-ghafilina kar ka mai da kanka cikin rafkanannu wanda ba sa zikirin Allah wala hizbu shaytani din ala inna hizbu shaytani hul khasirun wannan kenan jam'in wazifa kuma ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza marartum bi riyadil jannati fartau qalu ma riyadul janna qal hilaqu dhikr manzo Allah ce in kun wuce ana kiwo dausayin aljanna kuma ku zauna ai kiwon da ku suka ce ina ne dausayin aljanna ya rasu ce inda aka yi fage-fage ana zikirin Allah ina ne ake fage-fage ana zikirin Allah wazifa to saboda haka mu abun da muke duka wallahi da ai mana adalci an imani da qur'ani da hadisi ba za a kafirta mu ba abun mu duk da hujja muke yi wanda muke yana cikin babin imani ne su ko suna duba babin farko ne shi musuluncin islam da iman da isan islam da iman da isan to amma shi zikiri duka babin zikiri duka a cikin imani yake ma'arifa kuma cikin isani take to wanda ke magana cikin makamin farko tun yana makamin attabatu wal istiqamatu wat taqwa bai je gaba ba yaushe wani abu zai shigo masa na irin wannan maganganu to duk abin da baka sani ba in ya dame ka ka tambayi wanda ya sani in bai dame ka karka sa bakin ka in ji Allah karka sa bakin in ya dame ka baka sani ba ya dame ka tambayi wanda suka sani fasalu ala zikrin kuntum la ta'lamuna in ko baka sani bai dame ka ba to ba ruwanka da shi wala taqfu ma laysa laka bi ilm annabi ya ce min husni islamil mar'i tarku ma rayani kan musuluncin mutum duk abin da bai dame shi ba kare shiga ciki dariƙa ta bata dame ka ba ba ruwanka da dariƙa ta in za ta cuce ni ni za ta cuta in za ta amfane ni za ta amfana kai kai wani abun da zai amfane ka in ka ce in ka ce dole sai na bari Allah bai aiko ka wuri na annabi ba kai ba hukuma ba saboda haka don Allah don annabi ku sama mana zaman lafiya mu haɗa kai mu tafi lafiya kowa ya abin da zai yi musuluncin mu ya haɗa mu kowa ya yadda dan uwansa musulmi ne me yasa dukkan kafiran duniya sun ɗauki kowane musulmi musulmi ko kana ɗariƙa ko baka ɗariƙa ko kana shi'a ko kana izala ko kana menene daga kafiri ya ga kai sallah sunan ka musulmi to me yasa mu ba za mu yi haka ba duk wanda ya sallah mu dauke shi dan uwa musulmi ka bar abin da ba ka so a jikinsa din haka yafi mu hada kanmu mu samu tafiya lafiya istawaza alayhi shaytanu fa ansa zikrallah wa'annan mutane shaydan da ya mallake zuciyarsu ya raba su da zikirin Allah fa ansa uraka hizbu shaytani wa'annan mutane jama'ar shaydan ne ala inna hizba shaytani humul khasiruna amma duk mutumin da yake dan adam ne mai karama wa laqad karramna bani adama ya zama falillahi izzatu wal rasuli walil mu'minina ya fita cikin wannan gayya gaba ɗaya koma gayyar shedan amma ko yayi asara
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين duk mutanen da suke jayayya da Allah suke jayayya da annabi suka ki karban maganar Allah suka karban maganar annabi ko wajen annabawa ko wajen waliyai magada annabawa duk wanda ya ja da Allah ya ja da annabi ya ki karban maganar Allah ya ki karban maganar annabi wa man shaqiyir rasula min ba'di ma tabayyana al-hudi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalli nusri jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ko ya karanta ya gane duk musulmi ya san istighfari abu ne mai kyau duk musulmi ya san salatin annabi abu ne mai kyau duk musulmi ya san la ilaha illallah abu ne mai kyau to ba an gane kenan ba to menene yasa za a ce ba kyau kuma bayan an ce da kyau ومن شاقي الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الم- با سبيل المسلمين كتب سبيل المؤمنين نولي ما تولي ونزلي جهنم وساء المسيرة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي آه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد كتب الله لأغلبن ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz ubangiji ya riga ya rubuta ya tabbatar la aghlibanna ana wa rusuliya ni da manzanni na inna la yahadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin duk mutane suke jayayya da Allah suka saba masa suke jayayya da manzo Allah suka saba masa ulaika waɗannan fil azallina mun sa su cikin kaskastattu ba mun ce walillahi izzatu wa rasulihi wa lil mu'minina ba da girman Allah sai girman annabi sai girman mu'minai to duk mutumin da ya saba wa Allah ya saba manzo Allah to mun fudda cikin wannan girma mun mai da shi cikin al'azallina kaskastattu kataba Allah Allah ya riga rubuta la ghaliban ana rusuliya ni dinnan in ji Allah ni da manzanni na na riga na rubuta na tabbatar ni ne da rinjaye mu ne da rinjaye kataballahu al'amali wa ala wa rusuliya ni da manzanni mu ne da rinjaye inna Allah domin Allah shi kawiyun mai karfi ne azizun mabuwayi ne ba abin da yake gagararsa in kaga an yi wani abu to hikimarsa ce ta bayyana shari'a yasa ake yin wani abu ubangiji yana cewa wa inna jundana lahumul ghalibuna wato rundunanmu ita ce mai rinjaye kuma inna lanansu rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma qumul ashhadu mu muke tare da manzanni muke taimaka musu muke ba su nasara duniya da lahira to idan yaƙi ya zama an je yaƙi an ci nasara kamar yadda aka saba a kashe kafirai a samu ganima a shigar da waɗansu cikin musulunci yadda aka saba kenan an samu galaba din kenan ko to da Allah ya bada wani jarrabawa aka samu shahada wa muminai suka mutu a zahiri an ga galaban a zahiri ba ga- kama ba a gani ba a'a amma ai ba haka bane a akwai azabar da Allah zai wa kafirai a hannun musulmi ko kuma ya yi azabar da shi da kansa ya yi wa Allah zai wa kafirai azaba a hannun musulmi ko a hannunsa to in Allah ya ga dama yana hutar da waɗansu ya ba su daraja in sun je yaƙin sai su yi shahada wanda suka gani su yi tsammanin ko ba a samu nasara ba amma an ci nasara akwai ranar da za a je nasarar ta bayyana a fili a duniya kam watilkal ayyamu dawiha bainan nasi wataran mu'minai su ne da nasara kullum amma kuma Allah yakan ba kafirai wani lokaci ya ba su wani dan jin daɗi su samu nasara su yi ta jin daɗi kamar sun ji kamar ranar da ya faru ranar Uhudu a wannan jarraba ne don a samu shahada musulmi su ji daɗi su samu muqamu shahadati amma a- in an je lahira ga jama'an musulmi za su shiga aljanna ba mai hanawa ga jama'an kafirai za su shiga wuta ba mai hanawa rannan ina nasara ta bayyana masu shiga aljanna mana wal hayatu dillah masarul gurur me duniya duniya me don ka je kafiri ya kaje ka sai me dama ba za ka mutu bane kike mutu a banza balle mutu shahada a je lahira ga waɗannan za su shiga aljanna ba wanda ya sai hana su a je lahira ga wa'annan za su shiga wuta ba wanda zai isa ya hana su komi kudin mutum komi ayansa bai isa ya hana su shiga wuta ba to da nan ina nasara ta bayyana ta bayyana wajen muminai dama nasara kenan duniya ba komai bace لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون kamar yin an gaya wa ubangiji cewa waɗannan musulmi da suke taimakon kafirai suna karya musulmi suna karya musulunci su ma fa musulmi ne ko muminai ne abin da ake na musulunci duk duk da su ake yi masu taimakawa kafirai suna karya musulmi suna karya musulunci din nan su ma fa musulmi da su ake sallah da su ake azumi wasu ma har suna zuwa umra ai musulmi ne muminai Allah ce ba haka bane لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ba za ka samu mutumin da yake ya yi imani da Allah da annabi da ranar lahira yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu amma shi ko abokinsa abokin abokin shawararsa abokin asirinsa abokin soyayyarsa abokin karfawansa mutumin da ya saba wa Allah ya saba wa annabi shine abokinsa ba za ka samu mumini yana yin haka ba لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله har abada wa zaka samu mutane yu'minuna billahi sun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira amma yuwaduna man hadda Allah suna soyayya wa makiya Allah wanda suka saba wa Allah suna taimaka musu a karya musulunci a karya musulmi ba za ka samu mumini yayi haka ba in ji Allah walau kanu aba'ahum ko da kafiran iyayensu ne au abna'ahum ko da sun zama ƴaƴansu anan suka ce am a saboda Abu Ubayd ibn Jarrah ya kashe ubansa sahabi daga cikin sahabbai al-mubashsharatu din nan al-asharatu mubashsharatu Abu Ubayd ibn Jarrah shi ya kashe Jarrah babansa saboda musulunci walau kanu aba'ahum din kenan au abna'ahum ko ƴaƴansu ranan yakin Badar manzo Allah ya Abubakar ya ɗauki makami ya doshi ɗansa Abdurrahman lokacin ba musulunta ba zai kashe shi annabi ce mattina bi nafsika ya Abubakar mattina bi nafsika ya Abubakar ya ya Abubakar don Allah ka rabu da shi ka ji yadda mu daɗin rayuwarka ka rabu da shi ka ji yadda mu daɗin rayuwarka ba don annabi ya hana wada ya kashe shi ko kuma shi wancan ɗin ya wani abu abnahum aw abnahum ولو كانوا آباءهم أو ابنا أو إخوانهم ko kuma ƴan uwansu da yawa sahabbai sun kashe ƴan uwansu akwai sahabi Abdullah ibn Ummi Maktumin ya ji uwarsa tana bakar magana manzon Allah shi ko baya gani baya gani tana bakar magana to da ya ɗauko sandansa ya zo ya samu cikin tsohuwa ya danne sai da ta daina motsi kafira ta mutu sai ga annabi abdullahi bin maktum ya kashe uwarsa ya kira shi ya kai ka kashe uwarsa ya ce ya ta zage ka ne ta damu ha hazaru jininta ya tafi a banza ta zage ka ne ya sace haka ne auto jininta ya tafi a banza aba wa aunam au ikhwanan ko yan uwansu au ashiratahu su marun khaddabin sun kashe kafirai yan uwansu ashiratahu yan uwansu dangi Sirna Ali da Abbas da Hamza sun kai ‘yan uwansu daga cikin banu, banu Hashim wanda suke ba su musulunta ba. Ula'ika masu, masu yin haka wanda suka zaɓi soyayyar Allah da soyayyar manzon Allah akan soyayyar iyayensu da ‘yan uwansu da danginsu da mutanensu ula'ika waɗannan ka taɓa fi ƙulubi mulimana Allah ya riga ya rubuta musu imani na gaskiya cikin zuciyarsu shi yasa suka mai da soyayyarsu wajen Allah wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su rungumi kafirai suna taimaka musu ana karya musulunci ana karya musulmi ba saboda haka Allah ya rubuta musu imani a zuciyarsu sun zaɓi ma Allah da annabi kan iyayensu ma da ƴan uwansu da ƴaƴansu da danginsu in dai wa'ancan kafirai ne ubangiji yana faɗa musu ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman ya ku mu'minai kar ku zabi iyayenku da ƴan uwanku in dai sun zabi kafirci akan musulunci ulaika waɗannan kataba fi qulubihim limana Allah ya riga ya rubuta imani a zuciyar waɗannan wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya karfafe su da ruhul qudus da ruhi daga gare shi idan mutum yana da imani Allah yakan taimake shi da mala'iku suna taimaka masa cikin imaninsa idan mutum yana da fasikanci sai Allah tura shaytanu su je su ta tura shi ka tafi qulubi limana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin da karshe Allah zai shigar da su jannatin aljanna tajri min tahtiha al-nar wanda kuka san dai sifan aljanna din nan wanda ƙoramai guda hudu suna gudana ƙarƙashinta magudanin ruwa mai kyau magudanin nono mai kyau magudanin giya mai daɗi magidanin zuma tacecciya tarimin da ta naru khalidi na biya kuma za su dawuma cikin wannan aljanna radiyallahu anhu wa radu an sun riga sun yarda da Allah Allah ya yarda da su kowa ma ya fushi da su in iyayen nasu sun yi fushi da su ƴan uwan nasu sun yi fushi da su samu yardan Allah ulaika waɗannan mutane su ne hizbullah jama'ar Allah kenan wanda suke cikin jam'iyyar Allah gayyar Allah ba kan waɗancan ba ala inna hizballahi humul muflihun haka yake duk wanda ya samu shiga wannan gayya ta Allah jama'ar Allah ya samu babban rabo Allah ya samu daga cikin gayyar Allah jama'ar Allah masu zikirin Allah
bayanin kwanakin da zai yi kuma ya tafiya ina kasaru ko kuma sallah da wajen yi.
A kasaru dai in mutum ya fita ya bar garin su har ya dawo ƙasar zai rika yi sai dai ya je garin da zai kwana fiye da hudu ko kuma ya je garin matarsa garinta ne tana garin wannan kenan amma ko kwana nawa za ka yi ko wata nawa za ka yi in dai baka samu wani gari ka kwana fiye da hudu ba ƙasar za ka yi har ka dawo masu shiga ɗariƙa tijaniya in an shiga dariƙa ba a bari kuna jina da kyau ba hada da wata dariƙa ba ziyarar soli sun da cikin dariƙa za a kula da sallah ita cikin jama'a za a girma iyaye musu biya za a jam'in wazifa jam'in zikirin jama'a ba a shan taba za a sa tsoron Allah zuci a bi umarninsa a nisan abin da yana za ku iya na ba ku dariƙa shehu tijjani na ba ku dariƙa shehu tijjani na ba ku na ba ku dariƙa shehu tijjani to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya ji kan mu Allah ya samu daga cikin hizbullahi ya raba tsakani albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya